أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna ɗaya da watan rabi'in al'awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan 8 na shekara 2025 miladiya alhamdulillah ci gaba da karatunmu na wannan littafin mai albarka littafin risala risalata abi zaidin al-kirawani littafi da yake bayani akan fiqhu na mazhabin ta Imam Malik bin Anas Allah ƙara masa yarda har yanzu dai muna cikin babban babin nan babi da ya kumso babi wajen takwas kuma duka akan mu'amalar zamantakewa ta aure da sauransu insha Allah yau shine darasi na 64 Allah yarda haka ne ko za mu tashi kan gabar ويؤخر المؤترج سنة فإن وئع وإلا فرق بينهما إن شاءت أنغني هكذا نعم يقول لكم شافي كبار شافي كاتروبنكنس هو شافي نقوم يا ترى دزيار هو أغني eh layi na tara daga kasa ko daga sama daga sama bashi katurban kyansu gomiya tara da biyar shafi na gomiya tara da biyar ke ɗira tara tara daga sama kuwa gani malaita wa yi akhar limu'utaridu sanatan ba in waɗi'a wa illa furuka bai na huma in sha'at mana wa yi akhar limu'utaridu sana ana ma rabutu jinkiri na tsawon shekara guda ɗaya ya je nemi magani idan an samu rabto to ba kawai kai tsaye ba ake yanke ake kashe mishi aure ba a'a ana mishi jinkiri a bashi tsawon shari'a ta bashi damar tsawon shekara guda ya je nemi magani me rabto shi ne wanda bai iya kusantar iyalinsa mana zai iya takin iyalinsa to saboda haka shari'a ta bashi dama a nan rishin lafiyar ta yi wa kasance tun can daman kafin ma a yi auren yana da wannan matsala ko kuma a'a bayan a yin auren to duka waɗannan dai shari'a ta ba shi dama ya san da matsalar bai nemi magani bayan za ka zo aka yi aure a'a sai ko kuma a'a bayan auren ne yanzu ya gane cewa yana da matsala to ba a cewa da an kakara ko a ce kawai shi kenan a a kashe aure saboda haka sai a bashi a jirkinta masa ce to shi kenan daga nan zuwa shekara guda a ji a yi ta neman magani shi ya tashi yan uwa su tashi har ita matar a ta nema Allah sa ya dace idan aka dace to shi kenan matsala ta warware halas babu wani matsala in ku a'a yanzu ba ba matsalar daga baya ne ta zo masa ba hain auren ya kusanci ilansa komi lafiya daga baya ne kuma yanzu rashin lafiyar ta same shi to yanzu kaga kuma wata musiba ce daban kuma yanzu wata rice matsala ce daban to saboda haka yanzu mi za a mishi har yanzu sai a mishi buga mishi wannan ajali saboda sai a bashi wannan dele ba kawai lokaci guda ba ake ci a raba a'a kun ga ka'ida yadda musulunci duk matsaloli da muke tsammani musulunci ya riga ya mana maganin su na zamantakewa me kake ta abin da kake tsammani yanzu kana gari ya za a yi aka kawo kanka cewa akwai wannan matsalar to gashi musulun ya kada wani matsalar ya sani tsakanin zamantakewa yau da kullum kowa daban-daban an samu wannan matsala to ga yana musulunci wurin ta a ba da ta ka kara ba ta ce a yanzu da yarwar take zaune a kaza na ta to shikenan mun kasake ta ga ka'ida yadda ake saboda haka sai a shirkin ta sai a bashi lokaci wani damun ka san da matsalar kafin a a bai san da a'a ba mamaki ma a lokacin ma a'a sai ma tukwan ma an gama ma aiki da sauransu daga ba kuma abin ya zo to su baraka sai a bashi wannan lokaci idan wannan lokaci ya yi ba a samu lafiya ba to kaga kuma yanzu tana da hujja wa illa furika bai na huma yanzu kuma sai a raba tsakaninsu kenan yanzu kuma ta je ta samu daidai ita shi ma ya samu daidai wanda za ta iya haƙuri da shi in kwa a'a a wannan zamanin ya yi itirafi an ba shi dele sai ce to a wannan lokaci ai tsakanin ɗan dele da aka ba shi yanzu ya samu lafiya har ya kusanci iyalansa sai yi ta ce a'a ita allamaran a titin har yanzu babu wani abu da ya wannan yana sun yale to yanzu magana wa za a ɗauka a nan malamai suka ce a'a yanzu magana shi za a ɗauka amma tare da yayi rantsuwa ce a to ai lokacin da aka ba shi delen nan ya nemi magani kuma ya samu magani kuma bayan ya samu gangari ya shi garau kuma ya yi aiki sai ta ce a ita hau a tattan ba haka bane ba to a nan shari'a sai ta a baki magana shi za a ɗauka amma kuma sai ya rantsi in kuwa ya musanta ko ta wannan to ita ya cike ki rantsi yanzu kuma sai a ɗauke ƙwallon idan ta matsa ta dagi yanzu to sai a dawo rantsuwar ita ce yanzu ta yi rantsuwar yanzu kuma an ta yi rantsuwar kuma sai a ɗauki maganarta yanzu in sha'at yanzu abinda take so in ta ga dama ta zamna da shi in ta gana mata ce a ita wa wata sai zama da kawarta ba kenan sai a raba to kunci musulunci ya warware wannan matsala duk wata matsala da ke ganin musulunci ya zo da ita in an samu hukuncin rabto to ba wani lokaci guda ba ake masa hukunci ba a'a sai an warware to ana bashi lokaci yana da dele rabto ana bashi delen shekara guda daya ta neman magani nan kuma kowa da dangi da waye kowa sai a je har ita ma da shigan ma neman ma mijinta lafiya in an samu lafiya fa nima wa khalas mushkila ta kare an yi wannan gaba to gaba ta gaba yanzu kenan mun kare maganar rabuto in an samu tsakanin matsala tsakanin ma'aurata ita ta ce kawarta take zama da ita shi kuma ya ce a'a ba kawarta ba ce ba to sai a gyara to sai a bincika gashi da sauransu yanzu gaba ta gaba wal mafqudu yudrabu lahu ajalun arba'u sinina min yawmi turfa'u zalika wa yantahi al-kashfu anhu thumma ta'taddu ka'iddati al-mayyit thumma tatazawwaju in sha'at wa la yurasu maluhu hatta ya'ti alayhi min az-zamani ma la ya'ishu ila mithlihi yanzu kuma gaba ta gaba wal mafqudu mutumin da ya bace aka rasa shi magidanci ma aure mai aure da matarsa da iyalinsa ya bace aka neme shi aka rasa ba san ina yake ba ko ba lokacin yunwa ba ko ba lokacin kwalara ba a yi tsammanin a ce a to a cikin yunwan nan ta kashe mutane da yawa to ba mawaki ya mutu ba lokacin kwalara ba barantana kuma a ce a ayi yana da tun ayin kwalara ne to to idan yana da mata yanzu ita matar za ta ɗauki magana sai ta kai wajen shugaba mai hukuma mai hukumci ya ta kai wajen hukuma saboda haka me za ta kai don a bincika a gano mata sai ta ce to wani wa mijina ya ɓace an rasa shi yau kwana kaza ko wata kaza ko shekara kaza yanzu in ta kai to daga ran nan yanzu duk dan kwanuka inda shekara nawa ta yi yanzu da ran da ta kai kara wajen hukuma to daga ran ne za a yi itibari yanzu wancan da ta yi an sun tafi a zero kuna gane ba a lissafi kenan ku lissafa hukuncin da za a yi yanzu a gaban nan ala misali ta an gaji da jira mutum shekara guda tukun a lokacin ta ce to ya kamata a ji a faɗa ma hukuma aka ji aka faɗa ma hukuma to yanzu matsalar daga ran nan ne za ta fara wancan duk ruwa ya sha ba a lissafa wannan matsalar ina fata an gane yanzu daga lokacin yanzu hukuma mai take da ita take da kayan bincike sai ta aika bincike gurare gurare daban-daban a bincika kai mutum kaza mai wani mai kama kaza mai shekaru kaza ga siffar haka za in kuma zamani ne na zamanin nan gashi ma akwai hotuna da waye da sauransu a dora in zamanin da ne da aika ka aika a gurare abinci ko inda yake saboda haka yanzu aka binciko ba samu ba to sai shi hukuma yanzu sai a buga mata ajali shine ce yudrabu lahu ajal to yanzu daga ran da aka yi kara daga ran ne za a sa ajali ajalin shine arba'u sinina min yawmin turfa'u zalika kun ji malabara za a ba ta tsawon shekara hudu yanzu daga ran ne za a fara lissafa shekara hudu min yawmin turfa'u zalika da ranar da ta kai kara wayan ta hikashi ku anhu bayan shekara hudu sa'annan kuma yanzu tukwa bincike ya kare daga ran nan sun mata'attar duka iddatul mayyit yanzu sai ta yi idda irin idda ta mamaci kun gane karatun kenan daga ran da ta kai kara a ita a shi a nan sun shekara biyu suna neman ba samu ba abin ya ishe sun kai mu je ya kamata a ji a faɗa ma hukuma sai aka ji aka faɗa ma hukuma to daga ran da aka ji aka faɗa ma hukuma daga ran nan ne yanzu hukuma za ta buga mishi a ce to sheke an baki tsawon shekara hudu a yi ta bincike wannan na bincike ne kafin a samo shi in an samo shi kafin shekara hudun nan ba ni matsala ta warware in ba a samo shi ba to sai shekara hudun nan ta cika daga ran da shekara hudu ta cika inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuna gani daga ran da shekara hudu ta cika to daga ran nan ne yanzu kuma ta rabu an rabu da mishi daga ran nan yanzu kuma sai ta shiga idda yanzu sunanta sakakkiya kun gane ne hukunci yanke ko ba kawai haka na dan mutum an zo an rasa shi kwana biyu kawai an shekara ɗaya shekara biyu sai iyaye su su da a to shikenan mun mun sake ta a'a ba haka ake komi da ka'ida kun ga da musulunci yake abin yanzu sai su kai wajen hukuma ita kuma yanzu hukuma ita ce daga ran da aka yi daga ran nan za a fara lissafa shekara hudu sai bayan an cika shekara hudu ana neman shi ba a samo shi ba daga ran nan kuma yanzu sunanta sakakka ke ta fara idda kuma daga ran nan sai ta fara idda idan ɗani in bawa ne fa shi kuma shekara biyu tunda shi kullum bawa rabin ɗayanki kun gane ko kenan yanzu shekara hudu yanzu ta gama shekara hudu shi ke na'adu ba an ce daga shekara hudu ba daga tanar da ta cika yanzu kuma ta fara idda yanzu sunan ta sakaka da ta gama idda kuma sai ta yi aure ba ma sai shugaba ya ba ta izini ba kawai to yanzu ta gama shekara hudu ta shiga ta fara idda ta yi jini daya ta yi jini biyu kawai sai gashi ya dado yan sai ce tunani da matata an kare an kare kawai ya ne da matan shi da ya mutu to shi kenan magana ta kare saboda haka min yomin rafai shi ya sanya malai sake maimaitawa ana lissafa daga ranar da aka yi kara ba daga ranar da ya bace ba wayan ta hikashi da bayan shekara hudu ta kare to yanzu bincike ya kare yanzu idda zati ɗayan ta gama idda sai gashi ya zo yanzu kuma sai shiga layin zawarawa to da kayi malar riga za kayi riga kafi ko kayi riga malar masallaci to shi kenan to yanzu kenan yanzu ta gama idda kuma sai gashi ya zo yanzu kuma sai shiga layin zawara sai a sake sabon aure ka san ko shi da priority ko yawa yanzu sabon aure za a sake kuma tunda shi sakin me ake cewa sakin alkali inda shugaba in shugaba yi saki to shi dalaki ba'ini ne to amma malamai suka ce banda a irin wannan idan mafqud ne ko kuma mutumin da alkali ya saka mashi mata ko shugaba ya saka mashi mata saboda bai ciyar da ita to wannan shi ba talakal ba'in bane ba eh so wannan shi ba talakal ba'in bane ba sai a dawo to shi ma kaga wannan larura ce ta da to yanzu ya da da ana tsammanin ya mutu ne in kuma bai dawo ba to gashi yace summa ta'taddu idan wannan ajali ya kare bai bayyana ba sai ta yi idda ita wannan mata ka iddatul mayyit amma iddar wata iri ce za ta yi idda ce ta matacce iddar matacce za ta yi ma'ana iddar mutuwa ta kaba ce na za ta yi kenan ta kaba ita kuma wata nawa ce wata hudu da kwana goma shi kenan sun ma ba da su bayan karewar inda ta tazaguwar sai ke aure in sha'at in tana so amma ni walayuwar rasu ko walayuwar rasu maluhu hatta ya ake alaihi mina zamani ma la'ish bi to amma sai dai ba a raba duke shi ta kaba za ta mishi da ƙare ka ta kaba kuma sai ta je ta yi aure amma kuma ba a raba duke shi duke shi tana nan ko min shi ba a tabawa ko dangi hatta ya atiya alaihi zamanu ma la bi ya ishi ila mislihi ba za a taba dukiyar shi ba ba za a raba gadon shi ba har sai wani lokaci ya zo lokacin da ire-iren su ba sa'annin sa ba su rayuwa babu su eh sai a zauna dukiyar nan ta ana ajiyar da ita ana ajiyar da ita ba za a raba ta ba sai lokacin da duk sa'annin shi dama a ce kamar ɗan shekara tamanin ne yanzu to sa'anninsa a ce duk babu sun mutu sun ƙare a ce daman abokin shi da wane da wane da wane yanzu da unguwar duka babu su to yanzu sai a raba duke shi a nan malamai shi ne suka ce da yawa daga cikin malamai sun yi bayani wasu suka ce kamar shehul katibi ya ce kamar shekara tamanin sai bayan shekara tamanin a ce yanzu da rayuwar shi da aiko shi ya shekara tamanin yanzu kuma duk babu yan shekara ta sun kare kusa ce sai a raba wani kaulin malami ya ce a sai ce saba'in shekara saba'in tunda ita ce karshe bonus da ma'anin ai bonus ce to saba'in ita da manzon Allah ce ba sattin ko saba'in ba to yanzu sai an shekara saba'in yanzu duk yan sa'annin sa yan shekara saba'in babu su sai ce to yanzu a ɗauko dukiyar wani a raba ta to kun ga yadda musulunci ƙada komi musulunci ya riga ya faɗa ma da na fil kitabi ni shay'i wallahi musulunci inda mutum yau zai zauna ya kirkiri wata mas'ala kai kirkiri ka gyara kai ka nika tika wallahi musulunci ya ba an han baka amsar ta komi musulunci yayi wallahi da zan kawo musulunci da mun yi amma kan a saukake ko a bi shari'a huta kuma sai mu ga alheri dun wannan shari'a sai a ga alheri da albarka ya ta sauka an ji wannan gabar to yanzu kuma an gama bayani akan wanda ya bace yanzu ga yadda musulunci ya ka'ida kenan in mutum ya bace ana ba da bene na shekara hudu matar sai ta haƙura tana zaune ita ba ba zawara ba ita ba ba sakakka ba saboda ka dangi sai su kama ana na ana zaune shekara hudu amma shekara hudun ana lissafa ta daga lokacin da ta kara inda ta yi zamanta kawai ita bata kai kara ba aka shekara goma to har yanzu a matsayin matar shi take sai bayan shekara goma ta kai ni na gaji da wannan zaman gara a je a kashe sai ta kai wajen hukuma to yanzu daga ran nan ne kuma hukuma za a ba ta biliyoyi wannan shekara goma duk ta yi su a banza a wuri ina ba ta fahimta to kun ga ka'ida sai dai a sabanin hankali ba wai tunanin ka bayyana kake ai ko yanzu ana ka'ida sai ta hatin da ta shekara goma ai kawai shikenan a kashe aure a ba haka ke yanzu daga ran da ta kai ai can ta hakura ne ta zama yanzu ne ta yi shakawa to yanzu daga yanzu ne kuma shari'a za ta fara aiki ina fata fahimta yanzu gaba ta gaba kuma wala تخطب المرأة في عدتها ولا بأس بالتعريج بالقول المعروف ولا تخطب المرأة ba a neman mace yanzu a musulunci a shari'ance ba a neman aure wannan matar saki ne ba'ini ma'ana saki uku wanda ba kome a ko sakin da ake kome ne ko a'a kuma matar da mijinta ya mutu ne to in dai mace tana cikin idda ba a neman aure a kiyaye musulunci ya hana idan mace tana idda ba a neman aure ba ka fitowa ka ce a to shi kenan wacce ni fa ina son ki da kin gama kaza ne a to ka ada musulunci ya hana eh muna zuwa kayi gaggawa a gane nema karara ka fito haramun ne ba a neman mace a kowace idda idda ta saki ce sakin na kome ne ko sakin ba na kome ne ba a iddar mutuwa ce duka musulunci ya hana mutum ya fito karara ya nuna ma mace yana son ta zai aure ta kuma da ya sa an sakir a tambayar ka dai ta wannan ya kai ma kai haƙuri shi ne tambayar ka da yana haiku ɗan jira kun gaugawa amsa ku tana gaba amsa ku tana gaba an gane a fito ƙarara a nema to a musulunci ya hana saboda haka haramun ne ta kowane ɓangare sai fa idan in miji ne wanda sakin kome ne shi da wannan shi ai kofa shago da take shi kadai yake da wannan damar mutumin da ya saki matarsa kuma saki na komi to yana yana da damar yayi ta kirkira aka daidaita da an sulhun da an shikenan amma banda shi babu wala ba'sa bit ta'rid bil qawl al ma'ruf to ga maganar ta ku taso amma babu laifi musulunci bai hana ba shagube amma shagube jirwayi mai kamar wanka ba a fito karara ba misali akwai wani karin magana da malama shi ta in kaga ana ma dan bazawara kyauta yaki yace ruwa shi ake so to shi ne to kaga alam sai kake ma yaro kyauta kaga miye kasan na sani ne yawwa ko a zo dan kwana biyu ana ida ke ha lafiya ya ji wasu kira da ta to ga wannan dan nan ke bane da sauran su kaga duka waɗannan shagube ne ko dude ne amma dai ba a fito ba to wannan ba laifi wannan musulunci bai hana ba to shi ne to amsa ko samu amsa ka samu amsa ka ko ka ji to ko ji da ke da wala ba sa bi ta'rid bil qawl al ma'ruf ko kuma a faɗin magana mai kyau wani ƙauli mai kyau ce kai wallahi halayen nan naki mumin na imanin nan naki kama imanin nan naki na ƙwarge ne kai ƙoƙarin nan naki ibadan nan taki tana ƙwarge ne ko ba haka ba ka gani ke nan ne ka nuna ana faɗin yawo kai wani ƙoƙari da kiye da shi bautar Allah da sauransu da kulawa da tarbiyyar yara a gina ƙoƙari to duka da wannan shagube ne ba laifi musulunci bai hana ba wa man nakaha bikiran falahu an yuqima indaha sab'an duna sa'iri nisa'ihi wa fi sayyidi salasata ayyami wa la yajma'u bainal ukhtayn fi milki al-yamin fil wada'i fa in sha'a wada'a al-ukhra فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو إتق وشبهه مما تحرم به to zo ta gaba ta kare mun kare wata gaba kuma yanzu wata gaba ce za shi wani hukuncin ne kuma hukunci na gaba wa man nakaha eh ko wa man nakaha bikiran yanzu mutumin da ya auri budurwa ya yi ƙarin aure kenan yana da mace ko mata sai ya ƙaro budurwa kana da mace ɗaya ta ƙara budurwa ko kana da biyu ka ƙaro budurwa an gane yanzu kuma bayanin ƙari ne wanda ya ƙari ina mazajen to wanda ya ƙari wanda ya ƙaro budurwa to saboda haka karama ce ko babba musulma ce ko bakitabiya baiwa ce duk uku duk hukumcin ɗaya ne budurwar karama ce ko babbar budurwa ce musulma ce a'a ko ahalin kitabu ce baiwa ce uku duk ɗaya ne inda sunan mata mata ne an aure ta to ga ka'ida walahu shari'a ta halatta masa an yuqima indaha sab'an sai ya mata kwana bakwai zai koma gidanta ya zauna kwana bakwai dare da rana duna sa'irin nisa'i banda sauran matan yanzu daga nan da aka aura budurwa to an baka shari'a ta shari'a ce ta baka damar kwana bakwai sati guda tif ka tare a wajen amarya budurwa a jere ba kun ba a rabawa ɗaiɗaiɗaiɗai kai kwana bakwai tukwa duna sa'irin misali banda sauran mata kuma ba wadda ta isa ta musanta ta yi wannan kuma ta ja hukunci da shari'ar Allah ne eh ba shiga haƙƙi daidai ne wannan shari'a ce ta bada dama kenan mata in suna yi su ji da kyau eh ba a rabawa a jere kuma kwana bakwai za a yi su ba a ce a eh eh bayan an yi kwana bakwai yanzu kuma ranar kwana bakwai tukwa yanzu ya ka tattaro su ce to a zama yau kwana bakwai ya cika kamar yadda shari'a ta bari ce to yanzu kuma yanzu shari'a ta ba mu dama kuma yanzu sai mu a raba kwanuka ya kuke gani ra'ayin a wata ta ce a yi kwana ɗaya wata ta ce kwana biyu wata ce a yi sati sati wata ce a yi wata wata ko dai a yadda kuka tsaida nan shari'a musulunci bai yanke muku ba yadda kuka tsaida kan ku ittifaki sai ku tsaida to ayi kwana biyu yanzu a dinga shuya in amma wannan kwana biyu wacce kwana biyu wannan kwana biyu da sauran to to shikenan kun yarda kun amince eh shikenan sai ka ce to kuma za a faro da kan amarya ita ce farko yo ba tsari ne zaɓe ne to a faro kuma da kanta tunda yanzu ai sabon tsari ne ya kuma sai ka ce a faro da kanta to marma ne yau ai tsari kaza wala ibrahim kaza kaza mai musu nauya kenan ko a yanzu wannan tsari ne ba wannan hakki baka ji an yi kowa ba da koko yi ba to shi kenan sun samu lauya ba wadda ce da mu aka ce aika yanzu ne sabon tsari ne aka yi to kuma za ka ta ce biremi eh shakuma abdullahi eh eh wai wanda yake tambaya amarya ba a gida ɗaya suke ba tana wani miji yana wani gudu kuma ba a cika sati ba ya dinga zuwa gida dama wani wa al'ada ce ba abin da ya hana wa alam sa dan kana gidan wacce ka zo gidan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaga gida iyalansa kuma ya je ya zamna har a bashi abinci a mai bashi madara da sauransu ba wanda ya hana wani al'ada ce a ce wa kana gidan wacce ba zaka je gidan wacce ba al'ada ce ba ba shari'a bane ba kana gidan wacce kuma zaka je ka zaga kaisa da wacce da sauransu ina fata an fahimta wannan da aka doka a ce a bari kaza ne wannan al'ada ce ba shari'a bane ba maimuna ce ni ko ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu ta san manzo Allah yana son madara ita tana kana da mishi madara shi sanya ko zai tsakanin Zainab da Maimuna yana manta ita ta san manzo Allah yana son madara ma kafin yanzu ta tana da mishi madara ma saboda haka yana yana son ma yaje ziyararta to ka gani saboda haka ya halatta mishi kana gidan wancan kuma ka zo ka gaida wancan ka zo ka shigo ku zamna kuma a yi hira ka tafi ba abin da ya hana wannan al'ada ce kawai aka dauka ce a wani kana gidan wacce ba zaka leka wacce ba ba musulunci bane ba wannan eh gaskiya insha Allah to mun ji hukuncin budurwa ko wa bi sayyibi salasata ayyam yanzu kuma ɗan budurwan bazaura ce mutum ya karu ba budurwa ba to ita kuma kwana uku kwana uku gare ta ita ma sai a tare gunta kwana uku bayan kwana uku sai a dawo kuma sai a zamna sai a to a zaɓa wani tsari kuke so kwana ɗaya kuke so kwana biyu kuke so yadda ko ka yanke nan shari'a bata yanke ma bata yanke ma ƙa'ida da ba mutane dama eh mata akwai yini yini kuke so ko ko ya rage na ku ku ne za ku ji jiki dai da ku da shi yadda kun ittifaki abinda kuka yarda akan shi kuma shari'a ta kai take duk komai ku zauna ku tsara da kaza da kaza in an yi kaza in kaza kaza in kaza ya faru ya za a yi kaza duk ku daidaita komin ku shikenan an warware matsala babu zancen zargi wancan a an yi kaza kowa ne ya tafi bulaguro in ya dawo ina zai duk ku zauna ku warware wannan musulunci ba ku a wannan ake zama ake za a warware duk wannan sai uben musulunci ya bada dama shari'a ina ba ta fahimta saboda haka wa fi sayyibi salasata ayyami wa alaikun salam kamar yaya eh da an zo da an yi aure yanzu kuma an kuma kwantar asiro shi kira yanzu ka je kaya ne ko da an yi aure da ka karo aure yanzu kuma an koma kwantar a zero yanzu a gidan amarya kake a gidan uwar gida kake a gidan ta tsakiya kake oho a yanzu kwantar a zero yanzu kuma wadda ta zo yanzu ita kuma ta rushe wannan tsarin ran nan gurin ta za a yi ya barak shi kenan eh a'a yanzu kawai an zo daren da ta zo kawai shikenan in a kan layin wayewa shikenan an kara eh eh a'a shi ya sanya wannan duk ba wannan tsari ya daganci daga gare ku ne ya kuka tsara shi ne yanzu da na ƙara muku bayani kenan wannan matsalolin da yawa ana samun matsala kai a wani ya zo wanda ta yi kaza gana a ran nan shi ne ala misali daga radda amarya ta zo in budurwa ce ta gama kwana bakwanta in ba zaura ce ta gama kwana ukunta yanzu sai ka tattaro iyalanka gaba kiya su bi ne ina zuwa ina zuwa su bi ne tattaro su so uku ne tattaro su yanzu a lokacin yanzu kuma shine wannan tambayar da ya nace kun koma kwantar a zero dukan ku in da mata uku gare ka yanzu da kuna tsarin kwana uku uku ko kwana biyu biyu ko kwana biyar biyar yanzu duka da wannan amurka da ta zo ta hudu yanzu ta ɓata wancan tsari an gane an dawo je kwantar azumi yanzu tabbaci an gama mata bakwanta in budurwa ce in ba zaura ce an gama mata kwana uku da an gama mata kwana uku yanzu kuma sai a sake dawo kuma yanzu radio extraordinaire ko ake cewa ko yawa yanzu extraordinaire ne za a yi eh yanzu duka ta tattaro su bayan yanzu kwana uku ya cika kwana bakwai to to a yanzu ne kuma za ku zamna sai ku warware kwana na farko kwana nono za a yi a a kaza kaza za a yi to ɗaya yake mu wuce a mun zaɓi kwana biyu biyu a mun zaɓi kwana ɗaya ɗaya to na biyu to ala misali ta yi na je kwana biyu biyu ake to zina kwana kwaɗin kwana wannan sai bulaguro ya kama ni in na dawo ya za a yi shawararsu ina fata an fahimta kenan yanzu kaga amsa ku ta dawo yanzu ita amsa ku ku ne yanzu ku zamna ku warware wannan matsalar ka zamna ku yi daidai yaya muke so in na dawo zan cike mata kwananta ko ba zan cike mata ba yardar su nan ku yan shari'a ta ba ku ma'ana shari'a ta ba ku da mai sai ku zamna ku warware duka waɗannan ƙarya rashin zama wanda an ƙayyade wannan a lokacin ne zan ku warware ƙaryar yaya kuke so wadda in na tafi in na dawo na mata kwana ɗaya zan sake cika mata a'a ko kunya da kawai ba za a cika mata kuma za a sake ta da yardar su duka yi ku zamna ku daidaita abinda kuka daidaita to kuma yanzu shi da shari'a da yardar shi yanzu wanda ya saba yanzu kuma ya ta amana yawwa yawwa to yanzu na sulu ne barakallah kun gane kenan duk matsalar daga nan ne ba a zama a daidaita abu a nan ake zama a yi rigilan komi kuma kowace mai tambaya in an gama ce to akwai wata mai tambaya ta ce uwar gida ta ce ani ina da tambaya to tambaya tambaya ke kaza ne akwai wani mai tambaya ta tsakiya ta ce eh ina da to kaza ne kaza ne ta alwarware duka warware komi har ma ku zamna a ce to waye sakaratar a ce to uwar gida ke ce sakatar a ko ta tsakiya ke ce sakatar a yi rubuta da kundin ku na reunion na gidanku da fami duk wadannan abubuwa ne mun jahilce su ne abu an rubuta a yi a yi gunan kowace ta yi sun yato a rubuta sunanta rana ka za mun ka za mun zauna da wancan da wancan da wancan kowace kuma ta yi sun da shi ne ku ajiye kayan ga sakatare an san kake a wazauke da yawa da matsalar ba sai an kai ta wajen malama malama ana ta rikici malama shi na ya dawo ya yi kaza kaza ce wa duk kun tona ma kanku asiri an yi wata wannan yi a nan ake warware in su bi ne ma zauna ku daidaita to in na yi bulaguro yaya in na dawo kaza to in kaza ya faru in na yi rashin lafiya yaya kaza cikin ku zamna koro ne kamu wata matsala da zata kamu ku a lokacin ku tattauna ta kuma a yi ta ikrit don mai ta'alime ga ta ma kutiba qarra wa ma hufiza ma kutiba qarra wa ma hufiza farra to mm to kare to da gaske ki mana to da Allah ka gani dan ya gaske to da Allah kun gani fi sabilillah mutum ba da lafiya ana yawo da shi ba ya gara kai shi likita a dake kaga ta mishi likita ke na gudu yana gudu gidan sai a kai shi likita to kaga duk waɗannan ita ce wannan matsala rashin waɗannan abuwa musulunci ya warware matsala zama ake tun farko da yawa maza rashin hankalin nan in namiji bai sani ba mace ta sani yadda tunatar da shi wane to ya kamata a zamna in an zamna a warware wannan matsala yaya za a yi ta tun a farko ko warware da shi kenan kuma a yi ka a yi ta ka a yi a baki barbale ma eh ai kuse verbal a wannan ai regishe kuma kowa ya sanya kowace a bata kuma ta sa hannunta ga sunanta da ita tana nan da yardarta har da yar inda aka zamna ga abin da muka daidaita shikenan in wata ta manta kawai sai a ɗauko eh za ta tauna shikenan kuma an to kake wannan duk an da kun haka an kare matsala to da yawa rishin waɗannan abubuwa ne kawai abun ana tafiya dudu ne ke buga dudu shi yasa ake samun matsala Allah ba mu yi kon gyara to mu je gaba ko yanzu an gama da wannan matsala kun je wannan matsala mas'ala ko wannan mas'ala an warware ta ga yanda musulunci ya ce to saboda haka kenan an ba ku dama nan musulunci bai kayyade bai ce ta amma dai mafi karanci yini ɗaya da dare guda in kun amince fa dina a an fice a ƙara fa ni'ima in ma ko ce wata wata ko ce a mata wata in ka je gidan wacce sai kai wata in ka dawo gidan wannan sai ka to ya in dai da yarda su musulunci ya yarda inda suka ittifaki shi kenan abinda kuka yi ittifaki shine akai musulunci ya yarda shi matukar abin ba haramu bane bai saba wa Allah ba in abin ya zama haramu ne to anan ne musulunci kuma sai bijiri an gama da wannan an bayyance ta to kuma mas'ala ta gaba wa alaikum salam a ai akwai me yake cewa liberté d'expression yawa eh consensus ko ko musulmi an yana masa maslaha da sulhu da yardar su ba a san dictatorial babu babu dictator yawa da yardar su a zauna ba da yardar su an fi so ku zauna ku daidaita wannan shine musulmi ke so da yardar su ba a yi kama karya kuma ko zauna dole a warware mana ba abu ne a ƙara da zaku fahimta to matsala kaza tana iya farowa to ya za a yi warware ta ita to kaza ne wacce ta kaza da to a rinjaye abin da aka yi rinjaye in su hudu ne shaka ta to a yi kuriya sai uku suka yi zaɓa ɗaya da wani ba ga shi kenan an ƙare to yanzu hukumci na gaba ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوضع فإن شاء وضع الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به ينزو ولا يجمع بين الأختين في الملك saboda haka shari'a ta hana wannan ba shawara ba ce doka ce ta hana mutum ya kusanci 'yan uwa guda biyu 'yan mata guda biyu ya da kanwa a lokaci guda bi milki ko da bayan shi bayan ka ne da ya da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya amma sai suka zama bayinka ka to ai kaga ya halatta mutum zai ke kusantar baiwar shi to amma kuma ga su ƴan uwa ne juna yanzu tun da musulunci ya halamta wa duka bai ka kusance su a saboda haka musulunci sai ya baka iko guda in ka taba guda to guda ta haramta a gare ka kenan sai ka zaɓa a cikinsu wadda kake so ka kusanta da ka taɓa ɗaya to ɗaya ta haramta a gare ka biya halatta don suna bayan ka ce ko ce ka kusance ta a wanda ɗan akwayancin musulunci ya hana shi ko wannan a ce arnancin kusan a arnanci ne ake yin waɗannan abubuwa a cikin arna ne ake wani abu mutum ya auri wa ya ya auri kanwa ko ma ba aure ne ba haka nan ya je ya wannan ya je uwa ma ya je iya da sauransu wannan dabbanci ne dan akwanci ne baya da halatta ko bayinka ne to musulunci sai baka guda ɗaya zaka zaba da ka taba guda to guda ta haramta a gare ka kawai sai dai aiki ta yi ta maka hidima da bai wannan kuma musulunci ya halatta shine fa in sha'a bi milkin fil wada'i a wajen kusanta fa in sha'a wada al in kana so a cikinsu kana son guda to sai ku kusanci guda fal ya harum alaihi farshul ula to yanzu ɗaya ita kuma ta haramta a gare ka ta haramta a gare ka shi nan wannan ita ce ƙa'ida ta musulunci a musulunci ba abin ya abu kanwa a lokaci guda haramun yau dabbanci da idan akwai yankin da wani sai a arnanci ake wannan shekantaka in kuma yanzu daga baya bai washe ce yanzu wannan ɗayar ta ishe shi yanzu kuma yana son kusanta wancan to ga ƙa'ida fala harum alaihi farjul ula bi bai'i yanzu ita wannan ta farkon da ya kusanta in yana so yanzu kuma ya kusanci ta biyu kuna fahimta to sai haramta ma kansa ita ya zai haramta ma kansa shine bi bai'in sai sai da ka ko kuma ka bayar da ita kyauta yanzu in ka kawar da waccan ka saida ta ko ka bayar da ita kyauta yanzu babu ita kuna fahimta to yanzu kuma yanzu ta bi yanzu ta halatta a gare ka kamar yadda ya halatta a musulunci idan mutum ya auri ya in tara su aka ga saka ya auren kanwa amma in suna tare ba a rayuwa ba ka ya hada su haramun ne ina ba ta gani kenan yanzu in ya sai da waccan yanzu kenan sun rabu yanzu ba shi ba alaka da waccan to yanzu kuma ta biyu ta halatta a gare shi auki ta batun ko kuma ya mata mukatabanci ko ya ba da ita ko ya sai da ta ko ya mata mukatabanci ya ce to daga rana kaza zuwa lokaci gara kin ke kaza to yanzu kin zama iya shine mukatabanci awa etikin ko kuma ya yanta ce to na yanta ki to yanzu in ya yanta wannan wanda ya kusanta to yanzu kuma ta biyan ta halatta a gare shi yanzu kaga alaka ta yanke tsakanin shi da ita da wacce kun gane yanzu da alaka ta yanke da shi da wacce to yanzu kuma yar uwarta ta halatta a gare shi amma dan suna bayan ka to ba za ka nuna iko ba in kai kana nemi ba to Allah ya fi ka iko a sama to sai Allah ya hana ka wa shibihi mimma ta haruma da irin waɗannan abubuwa ne makamta wanda dai ka tabbatar yanzu ta haramta a gare ka ba kai ba waccan ta biyu ba za ka dawo ba kana shinshine shekina kana dan akuyanci kana ta mu wacce da sauransu a yanzu babu ita kenan ka kau da waccan ba ta gida ka saida ta ko ka mata bukata banci ko ka yanta ta dole sai kai wannan a cikin kana so ka kusanci waccan an gani mu je gaba to saboda haka wa shibihi mimma taharimu bihi na daga abin da take haramta a gare shi ko kyautar da ita shikenan kaga ka kyautar da ita ka kai ma wanda to kaga ka san ta nisan ta a gare ka wa man wadiya ammata bi milkin wa man wadiya ammatan ammatan bi milkin lam tahilla lahu ummiha ولبدتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح to shari'a za ta ƙara ƙarfafa mana magana waccan magana da muka yi a ce wa man waɗiya ammatan bi miliki duk mutumin da ya kusanci baiwashi da take ƙarƙashinsa ta hanyar mulki ta hanyar kwanciya to musulunci ya halatta maka in dai musulma ce ko baki tabiya ba jimushiya ce mun karanta a baya hana to duk wanda ya kusanci baiwa baiwar shi ta hanya ingantacciya ko ma ta hanyar barna ko kuma abin da aka yi saɓani ma akan fasadin da sauransu in dai ka kusanci baiwarka to ga ƙa'idodi da suke tattara kai ka lam tahilla lahu ummuhu anan malamai suka ce kai koma ma'ana ba a je ga babban ba an yi shafe-shafe da rungume-rungume da tsotse-tsotse da sauransu duka baki da to da wannan duka lamta hillar hubul yanzu ma'aikiyarta ta haramta a gare ka ko da ma'aikiyarta bai wakaci kamar yadda Allah subhanahu ya haramta mutum ya auri uwar matar shi to haka in ka kwanta da bai waka to uwarta ko tana karkashin ka ta haramta a gare ka ko mun akuyancinka da ka san akwai wasu tunaninu to nan shari'a ce za ta yi aiki a kanka wala binatiha haka kuma etta ma in kuma ka kusanci mace to yanzu etta ita ma ta haramta a gare ka bai wanka ce ka kusance ta to yanzu tana da wata ɗaɗiya ba ɗiyarka ba ita ma bai wanka ce to yanzu ɗiyar nan kana kallon ta kwalelanka ta haramta a gare ka kamar yadda Allah subhanahu wataala haramta cewa idan mutum ya auri mace tana da diya agola haramun ne yanzu ita wannan agola ta zama diyar shi to haka ita ma wannan baiwa ba a yin diktatoriya ba a yin wannan kama karya ta ai bayin ka ne a'a ko a gabas akwai ko a cikin tanduwa akwai gabas kenan saboda haka akwai haramu a cikin ko a cikin bautar wata harimu ala aba'i haka kuma wannan baiwa da ya kusanta ta haramta akan iyayen shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya haramta mutum ya aure matar ɗan shi har abada ko sun rabu an ƙare har abada to haka shi ma ta haramta a gare shi inda baban shi ya kusance ta to har abada wannan baiwa ta haramta a gare shi haka nan wa abna wa wa abnatihi ko ala abahi wa abnatihi haka kuma ta haramta ita ma akan ƴaƴan shi mata inda shi namijin ne to haka shi ma ta haramta akan ƴaƴan shi mata ko namiji ne ko kuma da sauransu shi ba zai kusance su ba babu aure kiyasi akan mijin matar babanka saboda haka ta haramta da surkuntaka kamar yadda haramta wajen surkuntaka to haka haramu take bayo babanka in ya kusance ta to ta haramta gare har abada in su aihu ma kuma in su ta zama ummul walada in kuma ba su aihu ba to in su tana na a matsayin ba haidai ko ka sai da ta ko ka bada ta kyauta amma haramun da ke baka isa ka kusance ta ba bin nikah malaci a wajen aure ka taharim kamar yadda aka haramta surkuntaka a wajen aure domin Allah subhanahu wataala ce hurimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata to haramun ne kenan saboda komai musulunci ya riga ya sanya mana ka'ida da dele da sauransu to wannan ita ce wannan ka'ida wannan gaba ita ma an fahimci wannan gaba to yanzu kuma sai gaba ta gaba akwai sauran lokaci waɗalaƙu biye da la'abdu duna sayyidi wala ɗalaƙu lissabi saki a hannun bawa yake ba a hannun shugabansa ba idan mutum ya yarda bawansa ya yi aure da yarda shi to saboda haka in matar bawan nashi ta mishi wani abu ko ya gaji da ita bai ce ya na sake ki a'a ko ya ce ya saka bata saku ba sai in shi bawan yake ya saka amma dai dan yana nan bawanka amma baka isa ka saka mishi mata ba sai in ba da yarda shi akai auren ba to shi in ba da yarda shi auren to non shari'a kuma ta bashi dawa sai bata auren ma gaba daya amma in da yarda shi lokacin da aka yi auren ya yarda ya auren to yanzu kuma tunda an yi auren yan saki a hannun shi yake shine yake da damar ya saka in yana so ya saki matar shine zai zo shawar shi tuwali ina so ka saki matarka amma shi ba zai isa kamar shi ba shine saki a hannun bawa yake ba a hannun mai gidan shi ba hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ma yamliku dalaqu man akhadha bis saq manzo Allah ce wanda yake rikon saki shine wanda ya riki kwabri ma'ana kinaya ce ta aure ma'ana wanda ya kawanta aure shi dadin auren shi yake da ingon kayan shi ba wani ya saka mashi ba wala dalaka lissabi haka kuma idan yaro karami shi kuma aka mishi aure in yayi sakin to sakin bai yi ba amma yaro auren gata kawaran nan aka yi menene ta cinye mishi da mami da ya zo ya ce tana ka san yara ba ana rikici ya ce ta zage ki to zage to sakin bai yi ba kaga matar shi ce suka yi hadan da mami ko hadan wani abu ya ajiye kayan ta cinye zai ce na sake ki to saboda haka saki bai yi ba yanzu saki a hannun baban sa yake ba shi yake da ikon dama ya saka ko can ta hado su aka yi wani ɗan rikici ita ce ki to ko ya ce ya saka ba ta saka ba yanzu uba yake da ikon saki da sauransu insha Allah to sai mu kwana akan nan gabar na ga lokaci yayi kenan sai mu tashi wal mumallakaci da fata ban kan tadi da Allah tara mu cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mu da su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته